الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta laraba domin gabatar da karatun wannan littafi mai suna taisirul fiqh fil ibadat wanda muna cikin ahkamu tahara wanda yau za mu tashi sifatul wudu siffar yanda ake alwala ma'ana yadda musulunci ya karantar a yi alwala to da addinin musulunci addini ne na karatu duk abin da za a yi da sunan ibada to musulunci ya karantar yadda za a yi shi ba wai mutum zai bugi gaba ba ne kawai ya gabatar da abin da ya ga dama shi ne mana yace sifatul wudu siffar yadda ake alwala da haka yana da kyau ga dukkan musulmi ya zamanto ya iya alwala kamar yadda aka karantar da ita a musulunce wannan shine zai ba shi daman yayi ibadan nan ta sallah ba na cikin siffar da Allah yake so قال الله جل جلاله الله mai girma da daukaka yana cewa a suratul ma'ida akan aya ta shida da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir al-aya Allah ta'ala ya kira masu imani a cikin wannan aya ya kira waɗanda suke masu imani a cikin wannan aya waɗanda suka gaskata Allah cewa idan kuntum ila salati in kuka tashi za ku yi sallah to kafin ku yi sallar nan ku gabatar da alwala shine Allah yake fagsulu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aidiyakum da kuma hannayenku ilal marafiqi tare da guwan hannuwa wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku wa arjulakum ku wanke kahuwanku ilal ka'abain tare da idanun sawu da haka mala yace hadhihi al-aya wannan aya bayyanat al-a'da' al-wajib ghasaluha fil wudu' wannan aya ta bayyana gaɓuɓuwan da yake wajibi a wanke su a cikin alwala yana wannan aya ta mana bayanin idan za mu alwala gaɓuɓuwan da ya kamata mu wanke wanda yake wajibi ne a wanke su da haka wa'ida alimal abdul a'da alwajib alwajib ghasaluha alayhi aidan an ya'rifa sifatal wudu' عليه أن يعرف صفة الوضوء الصحيحة وكيف كان يتودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليت وإذا علم العبد الأعداء الواجب غسلها idan bawa ya san gaɓuɓuwan da suke wajibi ya wanke su ma'ana gaɓuɓuwan da suke wajibi a wanke a cikin alwalla idan bawa ya san su to kuma alaihi aidan kuma yana akan shi an yi arifa sifatal wudu'is sahiha ya san siffar alwalla ingantacciyar siffa wa kaifa kana yatawadda'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kuma yanda manzon Allah ya zamanto yana alwala kenan bayan ka san ga gaɓuɓuwan da suke wajibi a wanke a cikin alwala to haka yake wajibi a gare ka ka san yaya ingantaccen siffar alwallan annabi take ma'ana yaya annabi ya alwala saboda a gaskiya inda za a tsaye da mutane a ce kowa ya yi alwala yadda manzan Allah ya yi alwala wallahi da yawa ma waɗanda za ka tsammani sai an kama su wajen alwala da yawa wani ma wanda ba ka tsammani wallahi sai an ga kuskuren shi wajen alwala saboda matsala rishin karatu da rishin kuma tantancewa da ɗabbaka wani ma ya yi karatu ya karanta amma wajen ɗabbakawar kuma mutum bai tsaya ya kula shi yasa sai ka ga mutum ya faɗi wajen alwallah awwalan abu na farko wanda ake bukata ga wanda zai yi alwala anniyatu niyya niyya wa hiya azmul qalbi ala fi'l alwudu shine ma'ana mutum ya daura ga zuciyar shi zai yi alwala دمي امتثالا لأمر الله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم saboda riko da umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da alwala mutum idan za ka yi alwala dole ka ɗaura niyya a zuciya ka ƙudurta za ka yi alwalan nan kamar yadda manzon Allah ya yi umarni fayanwiyar wudu'a mutum ya ɗaura niyya alwala lima ya shira'u lahu alwudu da abin da aka shar'anta a yi masa alwala min salatin na sallah wa na'wiha ko makamancin sallah da duk abin da aka shar'anta in za a yi shi a yi alwala kaman sallah kaman tsawafi da sauransu to ya zamanto mutum ya ɗaura wannan niyya wajen yin wannan abin wa ma'allun niyyati alqalb wurin da ake ɗaura niyya shine zuciya a zuciya mutum zai kudurta zai yi alwala wata lafuzu biya bida yin lafazi da niyya bida fala ya kulu na waitu an ata wadda'a mutum bai cewa na yi niyya in yi alwala kasa ko wani littafi da aka yi wanda aka ce mai majmu'un niyyat wanda duk wani aiki da mutum zai yi na ibada akwai niyyar da zai zai faɗa wannan bai tabbata ba daga sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yin lafazi da niyya mutum ya ce na yi niyyar yin alwala ko na yi niyyar yin sallah ko na yi niyyar yin ibada kaza wannan duka bid'a ne ba da asali a sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga ko abinda bai da asali bai da tushe a sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to kai da wa kake koyi alhali manzon Allah shine aka aiko da addinin kuma shine ya karantar da al'umma addinin to in ya zamanto baka koyi da shi kenan kaga kana da matsala a rayuwa fa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innamal a'malu binniyat malamai suke cewa innamal lil hasb a takaice kawai al'amal aka ce al'amal nan shine al'amalu shar'iyya ayyuka na shari'a binniyat a wata ruwaya binniyya ayyuka na shari'a ma'ana na ibada suna ingantuwa ne suna samun karbuwa a wajen Allah ne gwargwadon niyoyin masu su وإنما لكل امرئ ما نوى kuma kowane mutum akwai abin da ya yi niyya a lokacin da ya zo yin wani aiki wani zai yi niyya saboda Allah wani zai yi niyyar riya dan a gani a ce yana yi ko ya iya kenan niyyar mutum ita ce ke inganta mai wannan aiki in ka yi niyya dan Allah sai aikin naka ya inganta ya samu karbuwa a wajen Allah in ka yi dan riya to ka yi aikin banza wannan aikin naka ya ɓaci saboda niyyar ba ta ƙwarai ba ce wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi wannan shine abu na farko wanda ya kamata mai yin alwala ya gabatar da shi a lokacin da ya zo alwala saniyan abu na biyu shine at-tasmiyatu yin bismillah wa hiya qawlu bismillah shine cewa bismillah bakin nan zaka tsakaita ba wai mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillah ta tsakaita bakin nan wannan shine abin da ya tabbata wannan kuma dalilin fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu cikakkiyar alwalla ko ingantacciyar alwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a wajen alwalai in mutum ya yi alwalla bai ce bismillahi ba ba a cewa bai da alwalla amma alwallarsa ma'ana tana da gebe alwallarsa ba ta inganta sosai ba saboda ya bar abin da ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ibn majah ya rawaito shi wannan shine abu na uku yanzu bayan mutum yayi niyya sannan kuma yayi bismillah yanzu sai ya shiga arwalla abu na farko zanda zai farawa salisan na uku wanda mun rige mun gabatar da shi shine ghaslul kaffaini mutum ya wanke ma'ana tafunan hannayensa daga nan shi ne alkaf waɗanda ta ina hannayen guda biyu su mutum zai fara wankewa riba da kyau musamman ma wajen alwalla ke da waɗannan ta ina hannayen wanda a kwanciyar na ya tashi waɗannan ta ina hannayen su ne za a wankewa za a fara wankewa su ne kafai fayaksulu kafai talata marzat waɗannan tafinan hannayen mutum zai wanke su su in ka debo ruwa ka wanke waɗannan tafuna hannayen naka ka sake debo ruwa ka wanke su so biyu kenan ko ka sake debowa ka wanke hakar uku summa kenan wannan kuma dalilin hadisin humran wa an humran daga humran anna usman radiyallahu anhu da'a bi wadu'in Usman bin Affan ya kira cewa a kawo mai ruwa alwalla in an ce wadu aka yi mawawun fataha ana nihin alma ruwa alwala amma aka ce alwudu ana nihin alwala karan kanta aka yi ma abin wawun zamma Usman bin Affan ya nemi a kawo masa ruwa waɗanda zai yi alwala da su da aka karuwan fa'afura da alaƙa fahimta talata marra ma'ana sai ya zuba ruwa ga tafina hannayensa so uku ma'ana ya wanke so uku bayan ya gama alwala sun maƙali sannan ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ta wadda a nahawa wudu'i hada na ga manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan alwalattawa wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi yana kaga ta nuna hannayensa a wankewa su uku wannan shine na uku rabi'an na hudu al-madmadatu wal istinshaq kuskura baki da shakarwa in an ce al-madmadatu hiya ghasl al-fami wa tahriq al-ma'i fi wanke baki da kuma motsa ruwa a cikin bakin ba a haɗa yatsa da ruwa ba shi yasa aka ce in mutum ya zo wajen kuskuren baki zai aswaki ne in kana da yace aswaki sai ka aswaki in babu aswaki sai ka sa ɗan yatsan ka ka goza a lokacin mutum sai ya ɗebo ruwa da tafin hannunsa ya gumta ya cika bakinsa sai ya kaɗa ruwan nan sai ya zubar ragowar ruwan kuma sai ya shaƙa da su wajen yatawa sai ya sa hannun hagu ya yato yana hannun dama ya gumtsi ruwa da su ya shaƙa ruwa da su hannun hagu kuma sai ya yato da su ba a yatawa da hannun dama hannu hagu ne zai mi zai hato da su idan in mutum ya ɗebo kamfara guda ta ruwa da ita zai kuskura baki ragowar ya shaƙa ruwa wajen yatarwa ya sa hannun shi ma'ana na abu ya hato haka ake yi amma wani sai da kawai wani ma ko shaƙa bai shi kuma istinshaq huwa isalul ma'i ila dakhilil anfi sa ruwa a cikin hanci har zuwa can cikin hanci waje zubuhu bin nafasi ila aqsahu shine mutum ya sha ya sa ruwa ya ja su zuwa cikin hancinsa wannan shi ake ce ma alaihi sha amma har ta ga ya bubbuga ya huce bai shaƙawa alhali kuma shaƙawa ake yi shi yasa aka ce in mutum ma bai da azumi ana son ya kai matuƙa wajen shaƙawa ma'ana ya shaƙa da kyau sai da kada mutum ya shaƙar da kuma za su cuta mishi kenan fayyata mazmadu salasa marrat ya kuskura bakinsa sau uku wa yastar shiku salasa marrat ya shaƙa ruwa sau uku wa yansuru ma'a min anfihi sannan ya hato ruwa daga hancinsa biya sarihi da hannu hagun ɗinsa kenan in zai hato hannu hagu zai kama da shi ya hato su shi kuma al-istinsaru wal-istinsaru huwa ikhrajul ma'i min al-anf shine fito da ruwa daga hanci ba'da al-istinshaq bayan an shaka bayan mutum ya shaka ya fito da su daga hancinsa shine ake ce ma al-istinsar wannan kuma wa ana abdullahi ibn zaid al-ansari daga abdullahi ibn zaid al-ansari radiyallahu anhu qala yace qila lahu aka ce ma abdullahi bin zaid al-ansari tawadda lana wudu'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai mana alwala irin ta manzon Allah ma'ana kai mana alwala irin alwalan manzon Allah fada'a bi ina'in sai ya kira cewa a kawo masa ina ina shine makayi wanda ake zuba ruwa a ci ko buta ko wani kwano ko abin da ya kama da wannan duka ana ce mishi ina ta kaula har ya kai inda yake cewa fa madmada ya kuskura bakinsa wastan shaqa ya shaƙa ruwa min kaffin wahidatin daga tafi daya ma'ana kamfata daya a tafi daya wannan kamfatan da ita ya gumtsa ya kuskura bakinsa kuma ya shaƙa ba wai ya ɗebo ba ya gumtsa sannan ya sake ɗebowa ya shaƙa ba a'a kamfata guda idan ka ɗebo a tafinka su za ka ɗiba ga bakinka ka kuskura bakinka ragowar kuma ka shaƙa duka da hannun dama za ka gumtsa ka shaƙa amma wajen yatowa sai ka sa hannu hagu kuma sai ka yato to shi yasa ne yace fa madmada wastan shaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dhalika thalathan ya kuskura bakinsa ya shaƙa ruwa daga tafi ɗaya ma'ana kamfata ɗaya na tafi ɗaya ya yi haka so uku to haka ake alwala amma yanzu in ka zuwa mahiya ba haka muke alwala ba saboda mai rashin kulawa saboda ibada tana son kulawa duk abin da yake ibada ne mutum ka kula ka yi shi yanda yake a lokacin za ka samu ladansa a lokacin ne za ka amfana da shi wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi kenan fa yaj'alu al-ma fi kaffin wahidatin mutum ya ɗebi ruwa a tafi ɗaya nisfuhu lil mazmada rabin tafin ya kuskure baki da shi wa nisfu al-akhar lil istinsha rabin kuma ya shaƙa ruwa da shi wa yakunu al istinshaqu bil yumna shaƙa ruwa ana yin shi ne da dama hannun dama wal istinsaru bil yusra shatawa kuma da hannun hagu amma wani zaka ga tafin shi na dama wanda shi ya ɗebo ya gumtsa ya shaƙa kuma shi zai riƙe hayato a'a hannu hagu ake sa a hayato fa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib da Allah ta tabbata a gare shi annahu tawadda yayi alwala fa adkhala yadahu al-yumna yana cikin alwala sai ya sa hannun shi na dama bayan can ya wanke tafunan hannu idan ya zama to abin makayin ruwan buɗaɗɗe ne idan kaga mutum tsoma hannu ne zai shi ne fa'ad kala sai ya sanya yadda hulyuna hannun shi na dama famala'ahu famu sai ya ciko shi ma'ana ya cika shi ya ciko shi da ruwa ya sa ga bakinsa famadmada wastan shaƙa ya kuskura baki ya shaƙa daga wannan kamfata ta wannan hannun nashi da dama wa nasara biyadihi al-yusra sai ya hato da hannun shi na hagu sun maƙala sannan ali bin abi talib ya ce man sarrahu an yanzura ila kuhuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ke faranta mishi rai ya ga yadda manzon Allah ke alwala to fa hada kuhuruhu wannan shine yanda manzon Allah yake alwala shine yanda yanda manzon Allah yake alwala amma in ka kula wallahi da yawa muna faɗuwa wajen alwala wannan yana daga cikin abin da ke hana mutane riba cin ribar ibada saboda ita ibada akwai riba gare ta shi yasa kake ganin muna ta sallah amma kuma matsaloli sun ma'ana sun kasa kare mu kullum mutane cikin matsala saboda mi saboda rashin kulawa da ibada kawai in mutum ya zo kawai sai bubbuga cikin dan lokaci kaɗan ya yi shi da ya gama shin ya yi yadda aka ce ya yi yadda aka karantar ya dace da irin yadda manzo Allah ne ya karantar yadda ya yi a'a wannan bata damu mutum ba wani shi gani yake ibada ba dole bane sai mutum ya yi yadda manzo Allah ya sai ga sai ga mutum wai ya daga baki ya ce wa iya yin irin na annabawa ko yanzu da ka ce mutum ya haƙuri sai ya ce haƙuri sai annabawa no kai ba a ce kai haƙuri ba ai kai ma an ce kai haƙuri ko tun da kana cikin masu imani ko eh kuma Allah ya ce wallahu ma asabirin Allah ya tare da masu haƙuri to amma da ai magana sai ce haƙuri sai annabawa yanzu kaga shi ya hurda kan shi baya cikin masu haƙuri ke wannan duka suna da cikin kusakurai da muke ta faɗawa a kai wani hadisi rawahu darimi khamisa abu na biyar daga cikin siffofin alwala ghasulul wajhi wanke huska wanda mun karanta aya wadda ta yi mana bayani gabubuwan da suke wajibi a wanki gaba ta farko daga cikin gabubuwan da suke wajibi a wanke su shine huska fa yaghsul wajhahu salata marrat mutum ya wanke huskarsa sau uku wa haddul wajhi tulan iyakar huska wajen tsawo ma'ana tsawon huska min manabiti sha'arin ra'asil mu'tal daga matsirar gashin kai kamar yadda aka sani ma'ana bakin goshi kenan matsirar gashin kai inda gashin kai yake tsorowa ila man hadara min al-lihiyai wa zuwa ga abin da yayo kasa ma'ana waɗannan gemman nasa guda biyu gashin baki da geme ma'ana zuwa ne zuwa nan ƙarƙashin haɓa ma'ana zuwa nan ƙasan haɓa wannan shi ne tsawon fuska ina a lokacin da mutum za ka yi awalla dole ka tabbatar daga matsalar gashin kanka zuwa haɓarka lalle tabbas ka wanke shi in kai haka ka wanke mai tsawon fuska wa haddul wajhi afdal min al-udhuni ila al amma haddi ko kuma iyakar huska wajen faɗi tsawon muka yi bayani amma faɗin huska daga wannan kunnin zuwa wannan kunnin amma yanzu abin mamaki in ka ga alwalan wani daga nan kawai yake wanke a bakin nan bakin kunci zuwa nan bai kaiwa a nan in mutum ya yi alwala aka alwala shi ba ta yi ba dole ne sai ya zama tsawon huska daga matsalar gashin kai zuwa nan ƙasan haɓa daga wannan kunne zuwa wannan kunne shine faɗin huska wannan duka wajibi ne mutum ya tabbatar da ya wanke wannan wani amma mutumin da zai wanke nan kawai bakin nan wani sai da gani bakin nan za a gani alwallar shi kawai bakin nan ya wanke to alwalar ba ta yi ba don a kula da kyau wa sha'arun lihiya min alwaji da haka aka ce gashin geme yana daga fuska da aka fayajibu ghasaluhu walau tala wajibi ne a wanke gashin geme komin tsawonsa dan yana cikin fuska yana tun da fuska wajibi ne a wanke ta gashin geme ma wajibi ne shi ma a wanke shi komin tsawonsa dole ne sai ka wanke shi tun da yana cikin fuska fa idza kanat al-lihiyatu khafifatu sha'r idan geme ya zamanto gashin shi ba mai yawa ba ne waje ba gasalu batinuha wa zahiruha kenan ya zama wajibi mutum ya wanke cikin geman da bayan geman gaba ɗaya ma'ana nan sama da ƙasa duka idan ya zama to gashin ba mai yawa ba ne wa in kanat kasifatun satiratun liljil in kuma geman mai kabri ne su tashi nan ba wani hira ne ba ko su zo su saurari karatu ko su yi gaba wa in kanat kasifatun satiratun liljil in kuma geman na da kabri ya rike ma'ana fata ba a ganin fatar wannan haba waje ba gasar zahiruha wajibi ne bayan geman a wanke shi wa yustahabbu takhlilu batiluha aka ce mustahabbi ne an so a tsatsefe can ciki cikin gema فعن أنس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك ألا يقار مصير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي للمن ذا الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضع من ذا الله إينا أولا أخذ كفا من ماء سيدي بتافي روى معناه تافي قدان روى فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته sai ya sanya shi karkashin ma'ana a yani abin nan nan hanke nan makogaransa nan karkashi yake sanyawa ya tsatsefe mai ya tsatsefe gemansa wa qala Anas bin Malik yace haka za amara ni eh wa qala sai manzo Allah yace haka za amara ni rabbi jalla jalaluhu haka ubangiji na mai girma da daukaka ya umarce ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imamu abu dawud ya rawato shi saboda haka wallahi muna kusa kore iya wajen alwala diya waɗanda abubuwa da muke bayani ba mu kulawa da su wajen alwala kawai mutum dai shi alwala kawai mutane sun mai da abin kamar dai kawai al'ada ne kawai kawai abinda mutane wasu suka doka alwala shine kawai in ka tashi sallah ka wanke huska da hannuwa da tsawo ka shafi kai kawai shikenan ka gama alwala an mai da abin kawai al'ada ne babu karatu a ciki babu yani tsayawa a nutsu a dabbaka shin wai yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da alwala wannan duka bai damu mutane ba shi yasa ake ta faduwa a wajen wannan ibada ta alwala shi yasa sai kaga mutane ana sallah amma dai abin sai a hankali sadisan na shida ghasal yadayn ma al mirfaqayn wanke hannaye tare da guwan hannaye mirfaqayn shine wannan wannan shine ake cewa mirfaq to har shi sai ya shiga cikin wanki amma wani za ka ga in ya zo wanke sai bakin da yake wanke bai sa wannan murfakin guwan hannu cikin wanki shi ma wannan duk wanda yake irin wannan alwalai to ya san da cewa alwalai shi bata yi ba dole ne waɗanda murfakin sai sun tsiga wannan guwan na hannu sai sun shiga cikin wanki dole su ma sai an sanya su a cikin wankewa fa yaghsul yadayhi ma al-mirfaqayn thalatha marrat mutum ya wanke hannayensa tare da ruwan hannayen salasa marratin so uku ina ne iyakar hannu kun ga mun ce da farko in mutum zai fara alwala zai wanke tafunan hannayensa ko to yanzu da aka zo wajen magana ma'ana wanke hannu ina ne iyakar hannu daga ina mutum zai farawa shin daga nan tsitsiyar hannu ma'ana daga nan zai farawa ko ko daga ina to haddul yad iyakar hannu shine min ru'usil asabi'i ma'al azafiri ila awwalil udhr tun daga kan yatsu tare da akaihu dan wani zaka ga shi yana da akaihu mai tsawo to daga kan yatsa kuma tare da akaihu daga nan ne ila awwalil udud har zuwa farkon damtse nan kenan ka ga waɗanda abin nan guwa hannun sun shiga ciki zuwa farka abin nan farkon ne damtse wannan wajibi ne mutum ya wanke shi kenan in ka zo wanke hannuwa tun daga kan ƴan yatsu za ka fara tun daga nan za ka fara har zuwa nan saɓani yadda wasu ba su kula da wannan wani sai yana la'akari da cewa a ai da zan fara alwala na wanke tafina hannuwa da haka yanzu in ya zo wajen wanke hannu ya sai yana lura da wancan wankin da ya na farko sai ya fara wanke hannu daga nan zuwa nan in mutum ya haka alwala shi ba ta yi ba dan daga nan zuwa nan ba a ce mishi yacce al-yadu hattuhu min ru'us al-asabi'i ma al-azafiri ila awwal al zuwa farkon mi damtsi wannan shine ake ce ma hannu kenan ka tabbatar duk lokacin da zaka wanke hannuwanka ka fara daga nan kuna ganin ko ka fara daga ina daga nan zaka farawa har zuwa nan farkon damce ka tabbatar da wannan guwan hannuwan ka wanke su sun shiga cikin wanki wannan gaba na daga cikin gabubuwar da ayar da muka karanta ta yi nuni akan cewa wajibi ne a wanke su فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دقى أبو هريرة الله يقال مسير ذلك يتشيوه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العذر إلى آخر الحديث yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wanke hannunsa na dama har sai da ya shiga ma a cikin damtse wajen wankewa yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wanke hannuwansa wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine abu na shida na bakwai daga cikin siffofin alwala mas'ur ra'as masuwar ra'asi wal uzunaini shafar kai tare da kunnuwa shafar mi kai tare da kunnuwa shine masuwar ra'asi ma'al uzunaini shafar kai tare da kunnuwa yanda ake shafar kai kuma fayyamsar kullu ra'asi mutum zai shahi dukkan kansa gaba ɗayansa kanka gaba ɗaya za ka shafa wa udunai da kuma kunnuwansa marratan wahidatan so ɗaya bima'in jadi da sabon ruwa gairar balaril baɗi min gasal ya danki ba wai tsoron leman da ya wanke hannuwansa ba zai shafa kai a'a sai sake jika hannuwansa ne sai ya shahi kansa da kunnuwansa kan kuma gaba ɗaya ne zai shafa yaya ake shafar kan sifatu masfur ra'as yanda ake shafar kai an ya za'a ya dai mutum ya aza hannayensa mabalu lataini bil ma'i waɗanda suke jiƙe da ruwa ala muqaddami ra'sihi akan magabacin kanshi haka nan wa yamurruhuma shine ya zo da su ya taho da su ila kafahu zuwa kwanyar shi nan kenan tun daga nan zai taho da hannuwansa ila kafahu zuwa kwanyarsa ina ba an gane sun mai ruddu kuma ilal mawdu illadi bada amin sannan ya dawo da hannuwansa wurin da ya fara shafa da su ثم يدخل اصبعيه sai ya shigar da yatsunsa guda biyu fi kharqai udhnayhi a huda kunnen shi nan wa yamsahu zahirahuma bi ibhamaihi sai ya shahi bayan kunnuwan nasa da waɗannan yatsun nasa guda biyu wanda ake ce ma bahamain haka to haka ake shahon haka ake shahon kai amma sai wani ya zo kawai wani shahon kai kawai sai haka shi gane ya wuce in ka tambaye shi ina ya samu kawai sai ya yi ta kama kame to shahwar kai na daga cikin gabubuwan da suke wajibi ma'ana a wanke su a shafe kamar yadda aya ta zo da shi ma'ana abdullahi bin zaid radiyallahu anhu daga abdullahi dan zaid yadda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama masa a ra'asa hobi ya daihi manzan Allah ya shahi kansa da hannayensa fa'aqbala bihima ma'ana ya fuskanto da hannuwansa wa adbara kuma ya dawo da su baya ma'ana ya fara daga nan ya tafi sannan kuma ya dawo da hannuwan nasa bi ma'ana bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara daga magabacin kansa thumma zahaba bihima ila qafahu sannan ya taho da hannuwan zuwa ga nan ma'ana kwanyarsa thumma raddahuma sannan ya dawo da su ila al-makan alladhi bada'a minhu zuwa wurin da ya fara daga gare shi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim ma'ana suka rawaito wannan hadisi ثامنا أبونا تقص غسل غسل الرجلين غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين معنى وانك قهوة قدابي تارد إذا نساو إذا نساو فيغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين mutum ya wanke ƙahuwansa so uku tare da idanun sawu idanun sawu su ne waɗannan ɗan idanun ga sunan guda biyu alka'abani homal azamani barizat ma'ana wasu ƙasusuwa ne guda biyu waɗanda suka bayyana fi asfali sake a ƙasan ƙwabri su ne ake ce ma ka'abai to su ma mutum sai ya wanke su sai ya sanya su a cikin wanki saboda mi tawadda abu huraira radiyallahu anhu abu huraira yayi arwalla thumma ghasala rijlahu al-yumna ya wanke kawarsa ta dama hatta ashra'a fi saqi har sai da ya shiga cikin kwabri ma thumma ghasala rijlahu al-yusra sannan kuma ya wanke kawar shi ta hagu hatta ashra'a fi saq sai da ya shiga a cikin kwabri thumma qala sannan sai ya ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda'u ya ce haka na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana arwallah wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan su ne ƙarshen gaɓuɓuwan da yake wajibi a wanke su a cikin alwala ثم بعد الفراغ من الوضوء bayan mutum ya gama alwala ala hadhihi sifa akan wannan sifar da muka yi bayani a lokacin nan ne yazkuru du'a yazkuru du'a alladhi zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mutun ya ambaci addu'ar da manzon Allah ya ambata fa an uqbata bin amir radiyallahu anhu daga uqba dan amir Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku ya ku musulmi ya tawadda'u da zai yi alwala fa yusbighu alwudu'a ya kyautata alwalarsa ma'ana yayi alwala cikakkiyar alwala ثم يقول سنن يتي باين يا جماعة الولاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يدخلها من أيها شاء yake babu wani daga cikinku musulmi da zai yi alwala cikakkiya da zai yi alwala cikakkiya alwala bayan ya yi cikakkiyar alwala sun mai ya sannan ya ce bayan ya gama alwalai ashadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda yake shi kadai bai da abokin tarayya a cikin bautarsa shi kadai ake bauta ma ba a hada shi da wani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma yace na shaida lalle muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne manzo Allah ya ce ba wanda zai yi arwalaye wannan addu'a illa fitata lahu abwabal janna sai an bude musu kohorin aljanna as-samaniya guda takwas yadkhulu min ayyiha sha ya shiga aljanna ta kofar da yake so aljanna tana da min kofofi guda takwas to za a bude waɗannan kofofin guda takwas gaba daya ya shiga aljanna ta kofar da yake so wannan hadisin rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin litirmizi a wata riwayar imamu tirmizi ya ƙara da cewa allahumma ja'alni min at-tawwabi wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda suke at-tawwabi ma'ana masu yawan tuba wa ja'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya ni daga waɗanda suke ma'ana ake tsarkakewa ko kuma suke masu tsarki mala yake cewa wa munasabatu hadha dhikr wa du'a dangantakar wannan zikirin da wannan addu'ar ba'da alwudu'i bayan an yi alwala menene dangantakar sa da alwala annahu lamma kana alwudu'u taharatun taharatan lizahir yayin da alwala ta zamanto tsarki ne na abin da yake bayyane wanda yake zahiri su ne waɗannan gaɓuɓɓun da ake wankewa yanzu bayan an wanke zahiri abin da yake bayyane na saba zikiru faharatul batin da tauhid wattaubaci da aka yadda ce a ambaci tsarkin da a ɓoye shine tauhidi ta Allah da bauta da kuma tuba zuwa ga Allah in mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga yayi mi ya tabbatar da tsarki na koye shine mi tauhidi wa kuma a'zamu al-mutahharat wa'annan tsarki wanda yake na bayyane da na koye ko kuma tauhidi da tuba sune mafi girma abubuwan da suke tsarkake mutum fa idza shama'a lahu tahurani idan tsarki biyu ya haɗu ga mutum tuhurul zahir bil wudu tsarki na zahiri shine alwala wa tuhurul batin bit tauhid wat tauba da kuma tsarki na boye shine tauhidi da tuba to a wannan lokacin mutumin da ya hada wannan tsarkin guda biyu na bayyane da na boye to a wannan lokacin saluha lidukhuli ala Allah mana a wannan lokacin ya dace ya shiga a wajen Allah kenan ya dace mutumin da ya tsarkake bayyanansa da cikinsa kenan ya dace a wannan lokacin ya gana da Allah subhanahu wataala wal wuqufu baina yadai ko da kuma tsayuwa gaban Allah wa munajatihi da ganawa da Allah kenan mutumin da zai tsaya gaban ubangijinsa ya gana da Allah ya kamata a ce yana mai cikakken tsarki tsarkin boye da tsarkin bayyane ya zamanto kowanne ya kammala shi a lokacin ya dacewa ya shiga wajen ubangijinsa ya tsaya gaban ubangijinsa ya gana da ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala da haka wala budda lil abdi an ya harisa ba makawa bawa yayi kwadayi kullal hirsi dukkan abin da ake ce ma kwaɗayi ala isbagil wudu'i akan kyautata alwala duk lokacin da ka zo alwala ka tsaya ka nutso kai alwala mai kyau tunda ba kore da kai ake ba wa huwa itmamu shine cika arwalla bistikmalil a'za su ne waɗannan gaɓuɓuwan a cika su a wanke su da kyau wata amimu kullu uduwin bilma kuma kowace gaba ya zamanto an game ta da ruwa wala ya turku minhu shay'an lam yusibhu alma kada mutum ya bar wani abu wanda ruwa bai taba ba fa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama absara rajulan taraka mawdi'a zufrin ala qadamihi fa qala lahu irji fa ahsin wudu'ak yace manzo Allah ya ga wani mutum wanda ya bar wani wuri daidai akaiwa daidai wurin akaiwa wanda mutum ya bari a diddigan kawansa bai taɓa ruwa ba faƙala lahu sai manza Allah ya ce mishi irji fa ahsin wudu'aka koma ka kyautata alwalarka ma'ana cewa alwalarka ba ta yi ba ka koma ka sake alwala ka kyautata alwala shine wannan wurin da ruwa bai taɓa ba ka je ka sa ruwa ka wanke wannan wurin wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito amma ka ga mu galibi ba mu kula da wannan mutum ya arwalla bai tsaya ya tantance ko akwai wani wuri da ya raga ruwa bai taba ba a babu ruwan shi kawai shi kenan sai ya tashi wani ba da takalmansa da takalmansa yake arwala kawai da ya wanke sama kawai shi kenan ba bai sani kasar ruwa ya taba bai taba ba oho maimakon ya hudda takalmin shi ya wanke sama da kasa a kawai da takalmin shi kawai sai ya zuba ruwa sama ya wanke tana ruwa a kasan nan nashi akwai inda ruwa bai taba ba kenan kaga mutumin da yake wannan arwalar tashi ba sai ba ma'ana bai yi arwala mai kyau ba cikakkiyar arwala ba wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan amr amr yarda Allah ta tabbata a gare su qala yace takhallafa anna annabi sallallahu alaihi wasallama fi safaratin safarnaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh ya dan yi jinkiri a cikin wani bulaguro wanda muka yani muka yi fa'adrakana sai ya riske ma'ana ya cin mana da ya cin mana wa kadi arhaqat nas-sala wa nahnu natawadda lokacin sallah ya riske mu sai muka zo muna alwala fa ja'alna namsahu ala arjulina sai muna shawar kahuwan mu fa nada bi a'la sautihi sai manzo Allah ya daga muryarsa ya yi kira ya ce wailun lil'aƙabi minan na azaba ta tabbata ta wuta kuma ga waɗanda suke barin digadigan ƙahuwansu ruwa bai taɓa ba duk wanda yake barin diddigan ƙawansa ruwa bai taɓa shi ba da gangan manzan Allah ya ce azaba ta wuta ta tabbata akan ma'abuta waɗannan digadigan ƙahuwan nasu da ba su taɓa ruwa ba marratain ya faɗi wannan so biyu aw salasan ko kuma so uku wannan hadisin rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawato shi kenan kaga wannan yana tsoratarwa akan cewa mutum kada ya yadda ya bar wata lum'a wani wuri ruwa bai taba ba a jikinsa ba musamman ma da gangan da aka mutum ya kula da kyau ka tabbatar da ko ina a cikin gabanka inda gabubuwanka da aka ce ka wanke ruwa ya taba kada ka zo ka rika alwala abu kaman wasa kawai mutum mutum bai kulawa kawai sai ya zo kawai fata fata ya alwala ya tashi a rika kula da wannan jama'a wa an rifa'a bin rafi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika hatta yusbil alwudu sai ya cika alwala sai ya kyautata arwalla ya cika ta kama amarahullah jalla jalalu kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce shi a lokacin nan ne alwalarsa za ta zamanto alwala cikakkiya wannan hadisin rawahu abu dawud da abu dawud da rawato shi walaysa ma'ana isbagul wudu ba wai ana nihin kyautata arwalla ba kasuratu sabbil ma yawan zuba ruwa bal ma'anahu ma'anar kyautata arwalla shine ta'mimul udu mutum ya game ya gaba bijiryanil mayi alaihi kulli ya zamanto ko ina gaba ɗayan gaban ruwa ya shige ta wa amma kasratu sabbil ma yawan zuba ruwa fa haza israfun wannan banna ne sai mutum ya zo ya alwala da buta guda wani ma da rabin so zai yi alwala wannan duk banna ne manhiyun anhu kuma an hana bal qad yaksuru sabbul ma'i wa la yatatahharu taharatul wajiba yana yiwa mutum ya zuba ruwa da yawa amma kuma bai yi tsarki ba irin tsarkin da yake wajibi wa idza asara isbagul wudu da aka idan kyautata alwala ya samu ga mutum ma'a taqlilil ma'i tare da karancin ruwa fa hadha huwa fa hadha huwa al-mashru' wannan shine abin da aka shar'anta da aka wana ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u bil muddi annabi yana alwala da mudu daya mudu daya yake alwala da shi رواه الترمذي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء من ذا الله يا هنا بالنروة أو جمع الولا فأنا عبد الله بن عمرو دقى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتودى يا هوتي سعد ينا الولا فقال سيمن ذا الله ما هذا الصف وانا إرب أناني وانا يا سعد ma'ana yana arwalla har ruwa na kurara ƙasa faƙala sai sa'ad ya ce a filwudu israf manzo Allah har cika arwalla ma akwai banna faƙala sai manzo Allah ya ce na'am eh walau kunta ala naharin jarin ko da kana kan korama mai gudana ko bakin isa bai kamata kai bannan ruwa ba wajen arwalla wannan kuma rawahu ahmad wa ibn maja wa sahahu al-albani da haka a ƙarshe fal muslimu musulmi ya harisu yana kwadayi ne ala an ya kuna wudu'u alwalarsa ta zamanto wa jami'ar ibadatihi da dukkan ibadodinsa alal wajihil mashru akan huskar da aka shar'anta min gairi ifratin wala tafri ba sakaci ba huce gona da iri ko fakila tarafai al'amri zamim sakaci huce gona da iri kowanne daga cikinsu abin tsarki ne wa khairul umuri awsatuha al'amuran da suka yi shine tsakatsaki kakka yi banna kuma kakka yi kakka yi abin nan eh eh abin nan sakaci a cikin al'amari wannan shine a takaice yan uwa abin da ya shahi bangaren suffan alwala abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya ba mu ikon dabbakawa kusakuran kuma da suka faru a cikin bayani ubangiji Allah ta'ala ya yahe muna da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh